بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن أما سو كلمة سوارمو أدي إن كنت أفاتن دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لألي مرة بوكو لفاك شبوة وأن شيرنا منفتوى لقدار الحديث شيرنا مسمى ليكي أمس تنبوي لسكير علاقة دوات رمضان دكما أزمي a yau ma kamar kullum muna tare da malamin da yake amsa mana waɗannan tambayoyi da sakabir abubakar amin afgar alga wata ala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda muka saba za mu fara zuwa wajen malam domin mu ji guzurin da malam ya shigo mana da shi wannan shiri namu insha Allah daga bisani sai mu ji amsan tambayoyin namu
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tashar ta mai albarka ta albani tv mai nuna rashin Allah da kuma yana kuke a faɗin duniya ina sake muku sallama a kan yanzu da suka ba ta lafiya Allah ya baraka ina fatan waɗanda suke irin lokacin da sun shirya lafiya fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana abin da ya fito abin da ya samu da su duba zuwa ga cewa ga azumi ya fara kokarin yin ban kwana da nake ainihin wato tafar masa ta albarka muna fata Allah ya amsa mana dubabin mu da addu'o'in mu da tilawa da aka yi tattaba sannan da da sauran su Allah ya karba mana Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu da daga muna fuskantar wata ibada kuma daga cikin ibadoji ita ce wato sallah karama da ake faɗi da Hausa wato Idul Fitr ranar ɗaya ga watan Shawwal wannan rana ce daga cikin ranaku na ibada wannan ibada ce da ɗaya daga cikin bukukuwa guda biyu waɗanda shari'a musulunci ta kawo don maye gurbin bukukuwa na maguzawa da na ainihin waɗanda ba musulmai ba a ko'ina su Nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar da mutanen garin Madina suna da wasu ranaku da suke kalan kowa da bikin su ya binciki tarihi ya ga tarihin yana da alaƙa da ma wani abu da yake da sagi da yahudanci ne ba zaman su da Yahudawa da aka sai ce Allah ya canza muku da wannan ranaku ya ba ku ranaku masu albarka guda biyu idin kan sallah da idin fitr da kuma idin babban sallah wato idin abba ita wannan ainihin wato ibada ta idi akwai abubuwa da dama na ladubba da musulunci ya kawo a ciki daga cikin ladubban ana so da mutane su zama farko tukunna sun yi wanka sun sanya tufafinsu mafi kyau an samu sabo da sai samu wanda ya sauwaka ana so a fita ga baki daya zuwa bayan gari maza da mata yara da manya abu sallallahu alaihi wasallam da mata waɗanda ba su da hijabi za su lullufa jalbabi su nemi aro a gurin ɗan su kan waki ko ya yake ko kishi yake ko mata wanki yake nemi aro ki saka sannan kuma ya ce a fita da mata waɗanda suke suna halin jini na al'adar mata ta wata-wata dan an je su koma gefe har sai an zama sallah su su halarci kudu ba da addu'ar musulmai akan je bayan gari ne a fita ana kabarbari sannan kuma a je a yi sallah raka biyu ba tare da ikama ba ba tare da kiran sallah ba sannan limami ya kudu ba wanda za ta janyo hankalin mutane a kan abin da ya kamata sa'annan kuma kowa ya watse ana so a canza hanya wajen dawowa sannan babu laifi al'adun da ake yi na yau juna barka da sallah da duk irin yaren da aka saba da duk irin salon da aka ga ya dace matuƙa bai saba wa urufi mai kyau ko shari'a ba babu laifi ziyarce ziyarce irin abin da ake cewa yawon sallah babu laifi bukukuwa na sallah na kalankuwa na wasa da dawakai ko wasan maharba ko wasan yara da duk abin da aka saba na al'ada musulunci ya yarda a yi tare da kiyaye dokokin shari'a kiyaye cakwai maza da mata kiyaye ainihin wato jiwa mutane rauni ko raunata su kiyaye amanar lokuta na ibada kiyaye dukiya da sauransu wannan ibada ce da ake so kowa ya zama ya yi tarayya a ciki kada wani musulmi ya fantsare ya ki shiga cikin wannan ibada kada wani musulmi ya zama cewa shi bai yadda ma rana ake yi musulmai su kula da ainihin wato abin da ya kamata sannan zan so in ja hankali game da iyaye musamman masu tafiya wuraren filayen sallar idi da yara ƙanana mazansu da matansu za su ga kullum shekara sai an dinga cigiyar yara sai an bayan agaji da tarin yara su ta za ga sun kusa su cika aji guda ana ta cigiya yara suna ta kuka wani ma ya kasa bayanin waye babanka ya ce daji na ne a ku ya ce gida a yi kan ciki ana ana neman su to ya kamata iyaye idan sun je da yara su rike su gaskiya saboda Allah ba daidai ba su sake su kawai suna ta yawo har su zo su bata wani a wannan zamun na namu da abubuwa suka lalace daga nan ana iya neman yaro ya zama ya tsace tsacewa ta dindindin ko wani mara daraja ya kame shi ya ce sai an ba da wani kuɗin fansa ko ma ya kashe shi daga baya da haka iyaye su kula da 'ya'yansu su ainihin ɗau mataki na kare su don amana ce Allah ya wasu sannan kuma a kula da wato a guje ma guje-guje da ababen hawa ba shi da amfani ba shi da fa'ida shari'a ta yi hani a kai wannan yana daga cikin abubuwan da mutane ba su sani ba gaskiya a kawo hukunce-hukunce ne mai malaman wannan zamani suka zayyana game da mu'amalar ababen hawa wata nan Allah ya babu izini za mu tattauna a kansu insha Allah Allah ubangiji ya sa a cikin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da alkhairi tambayar mu ta farko a wannan shiri na cewa waɗanne surori ne ake karantawa a raka'an witiri na ƙarshe ma'ana wanne ake fara karantawa cikin surori guda uku nan da ake karantawa
to alhamdulillah abinda ya tabbata game da wuturi shine karanta ulhuwallahu ita kadai wannan shine abin da ya tabbata karanta wani abu tare da ita ba shine ingantacce ba da haka bala salama a je gabatun wacce za a za a fara ya ulhuwallahu ita kadai ake karantawa kuma malamai sun yi kokarin fitar da sirrin da yasa ake so a karanta ulhuwallahu ita kadai saboda dama ana so ya zama wuturi shine sallar ka ta ƙarshe kuma a sallar ka ta ƙarshe abinda ka karanta shine tauhidi kaga zaka kwana kenan da itirafi da Allah ɗaya ne na ƙarshe da karanta shine kul huwallahu ahad kashi da Allah ɗaya ne shine mahalicci da garbadau shine kaza shine kaza ya zama wannan shine abu na ƙarshe da ka karanta in ka kwanta ko da rai ya halinsa to Allah ya so ka kwanta akan tauhidi wannan yana daga cikin sirrin da malamai suka bayyana game da karanta kul huwallahu ahad a ainihin hutun da haka ana so a dimanci karanta ta ba daidai bane wani liman kawai ya tunanin yau bari ya karanta wata sura daban a hutun ba daidai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dimanci karanta ta a ainihin hutun din wallahu a'lam
na tambaya ta gaba yana cewa idan zai yi tasbihi a lokutan da ake hutawa ne ko kuma yana son ya yi ibada ta tasbihi yana iya rinka yin lazuminsa da hannunsa na hagu da na dama duka gaba ɗaya?
alhamdulillah dangane da tasbihi abinda shari'a ta tabbatar wanda kuma shi ne ya dace da usul na shari'a da ana yi ne da hannun dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a rawaito cewa yanzu ta yi mulki kulli shi yana burge shi ya dinga yin damantawa ta dukkanin abubuwa abin da zai ya so ya yi da dama ya fara ta dama ya ainihin wato jibinci dama haka abin da ya kamata shine mutum ya tasbihi da ɗan yatsun shi na dama amma wannan bai hana idan bukata ta kama ya yi da hagu da amma haka nan ya jimanci kawai yana yi dama da hagu dama da hagu wannan wani abu ne na daban abin da ya kamata shi ne tasbihin shi da yatsun hannun dama wannan shi ne abin da shari'a ta zo da shi
na'am tambaya ta gaba yana da alaka da guziri da mala aka fara tattauna mana cewa ina hukuncin sahur da ake ci a ranar sallah karami
sahur dai da azumi ne ake yin sahur in za a yi azumi shi ne ake yin sahur amma in ba azumi bane ba wani sahur na'am eh abinda ya zo a sunna shine ranar idin karamar sallah to ana so a ci abinci da safe kafin a tafi na'am ana so mutum ya ci abinci kafin ya je na'am amma ranar idin babbar sallah shine aka ce ba a cin abinci na'am an fi so sai in an dawo an yanka ragon layya a fara ci da gurki wannan ga wanda zai layya kenan na'am ko yake sa ran ragon shi zai iso Da haka babu wani sahur da ba azumi ba na'am in mutum ya ga da bukatar cin abinci da asubahi ko da sassafe ya iya ci kayan shi na'am ko da na babban sallah ne a ce wani wanda yana da wata raguwar farsa mm, ko ya kwana da yunwa ko ya kwana da da da- da kwaɗayi ya ga an yi yanka naman Allah na ba ga ya rahe cikin shi Na.
kuma musahabi ne ba wai ah, abin da wajibi ba wajibi na da haka almuhim babu wani sahur da ake yi da sunan sahur na ibada na urfin shari'a na a wannan rana na ko da mutum ya ci wani abinci ba sunan shi sahur ba ya dai ci abinci yana da bukata to na masha Allah alga ta wannan tambaya kusan ta karshe a shirin namu na yau yana magana akan idan aka ga wata a wannan dare na 29 to shin za mu yi tarawihi ko tahajjud
da zaran da zaran an ga wata na shawwal na azumi 29 yau rana ta faɗi sai aka ga wata to ai ramadan ya gari yanzu na'am wannan daren sunan shi daren ɗaya ga watan shawwal shi na'am ko kiyam din na ramadan ne Mm.
da haka a wannan rana babu ainihin wato sallar dare hasali ma ko da mutum ya saba yin sallar dare shi kadai to ba a so ya a wannan daren na'am abinda kan mutum zai a wannan daren shine wutiri Mm.
eh tunda shi wutiri ana so ka ka dimanci yin sa amma na'am sallar dare daga nan to shikenan ta kare sai kuma Allah ya kai mu baɗi sai kuma masu kokarin yi a gidajensu Allah ka sa muna da rabo to daga nan shikenan sai a nada tabarwar wannan salloli na dare insha Allah Na'am. To alhamdulillah. Ah, ah, akwai dan wanda kuma ya hada da wannan ban sani ba ko malam zai amsa mana shi kafin mu fita shirin cewa to shi kuma ya shiga itikafi ne kamar yadda aka tattauna a baya to amma zai kwana a masallaci saboda ya fito da safe yana iya yin wasu ibadoji shi ma to alhamdulillah shi wannan kaman wancan ne shi na'am na'am Ah, ko da bukata ta kama zai kwana a masallaci Na'am.
wanda al'aslu shine da an ga wata din nan ya fite ta gidansa na'am amma watakila wata bukata tana iya sa ya kwana a masallaci ta yi Na'am.
gidan shi da nisa na'am ko ba a garin da ya yi itikafin ne masaukinsa ko ah, iyalan shi suke ba na'am ko kuma ta yi ya kasa kwashe kayansa da daddare yana Mm.
jiran abun hawa da dai sauran uzuri da sai ya sa mutum ya kwana masallaci a wannan dare na'am to wannan dare ba daren ibada ba to daren sallah ne so ake mutum ya huta saboda in gari ya waye ya tafi masallacin idi da nishadi na'am na'am insha Allah To Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu da sauraron mu lokacin namu ya kawo jiki. A nan za mu saurara sai in Allah ya kai mu shiri na gaba. A madadin ah, hukumar gidan talabijin na Albani TV kainuwa da shan Allah da injiniyoyi da suka kawo muku wannan shiri. Malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar. Ni Muhammad Abdulkadir Shitu Abu Uwaisa nake cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.